الجنة وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم الجزاء والجزاء والبكاء يوم من الجزاء ثلاثة شاء أكل وشرب من الأرض وشاء برد نعم شاء برد من الأرض إلى صلى الله عليه وسلم لبرد الوالدين أي يجوز يا أبدين جواب وتبديلية وسلم daga Makka zuwa Madina alif 447 daidai da biyu ga watan Disamba shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Mun tsaya a kan addu'a ta saba'in da biyu a darasin da mu gabata a jiya, wani littafi namu mai suna addu'a umarnin kitabi wa sunna, wallafar al'imamu al'allama Sa'id ibn Ali ibn Wahaf al-Qahtani Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi. kamar yadda na bayyana mana a jiya cewa insha Allah yau akwai ɗan takaitaccen bayani da nake so in ƙara akan addu'ar da muka yi a jiya asalin hadisin kamar yadda na bayyana mana hadisi ne wanda Imam Tirmidhi da Imam Al-Hakim suka fitar da shi hakanan Ibn Sunni ya fitar da shi a cikin littafin sa Amalul Yawmi wal Layla hadisin abdullahi dan umar allah ya kara mishi yadda abdullahi dan umar yake cewa qallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqumu min majlisin hatta yad'u bi ha'ula'i ad-da'awati li ashabi zai wahala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a wani wuri face sai ya roƙa wa sahabbansa ya yi musu addu'a da wannan addu'ar. An gani, shi yasa mafi yawa za ka ji malamai idan sun zo yin karatu. A ƙarshen karatu idan za a rufe, za ka ji sun yi wannan addu'ar. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighna biha bihi jannataka wa min al-yaqini ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل للدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yawan yin ta Allah madaukakin sarki muke roƙo ya dacar da mu da alkhairin duniya da lahira baki daya daga jama'a kun ji dama ji mun fassara addu'an ban bukatar sai mun ƙara fassara ta ayo insha Allah الثالثة والسبعون الدعاء سبعين لأوكو اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب القبر وأن حديثي أرويته لك مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص الله يقارن الشدة yana cewa kana sa'adu ya'mur bi khamsin wa yadhkuruhunna 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu kana ya'mur bihinna sa'adu yana cewa ya kasance yana ubartan su da yin waɗannan addu'o'i na tsarin neman tsarin Allah daga sharrin abubuwan nan guda biyar kuma sa'adu yana cewa waɗannan kalmomi ya samo su ne daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni Allah ina neman tsarinka daga ragwanci wa a'udhu bika min al-bukhli Allah ina neman tsarinka daga ruwa wa a'udhu bika Allah ina neman tsarinka an min an uradda kada a mayar da ni ila arzalil umri mafi kaskancin yanayin rayuwa mafi kaskanci mafi gajiyawa da yanayi na rayuwa wa a'udhu bika min fitnatid dunya ya ubangiji na ina neman tsarinka daga fitinar duniya wa azabil qabri da kuma azaban kabari an gane wannan jama'a wannan addu'a da kuke jinta ta sa'ad ibn abi waqqas da ya rawaito ta daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama tana da riwayoyi masu yawa waɗanda malaman suka rawaice ta an gane wannan wannan kenan sannan abu na biyu wannan addu'a jama'a bata tsaya iyaka nan ba shi da kansa sa'ad ibn abi waqqas Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya taɓa yin sallan farilla face sai ya roƙi Allah neman tsari da wannan nan kalmomi. Duk sallan farilla idan manzon Allah ya yi, baya bari ya tashi daga inda yake sai ya karanta wannan addu'ar. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri wa a'udhu bika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Ina masu neman wurdi ga wuri daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ina tabbatar maka idan ka samu tsarin Allah daga wannan Allah ya amsa maka ko wallahi ka tsira ka tsira wannan rayuwar duniya gaba ɗayanta da ita ma wannan addu'a da kuke ganin ta jama'a aljami'a ce jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace Allah ka tsare mana imanin mu daga cikin waɗanda suka ruwaci wannan hadisi shi sa'ad ibn abi waqqas a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sa'ad dan sa'ad dan abi waqqas koyar da ƴaƴanka wannan addu'a an gani koyar da su ne ƴaƴanka wannan addu'a da duk wanda ya samu in ka samu dama ka koyar da shi wannan addu'a saboda me na'am saboda muhimmancinta ta jama'a mun gani annabi sallallahu alaihi wa sallama galibi jama'a baya koyar da wani abu ga al'umma ya ce a koyar da kowa da kowa sai ya kasance wannan abin yana da ɗimbin amfani da ɗimbin alkhairi ga wanda za a koyar da shi din an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace bayan wannan jama'a ya kamata mu fahimci wani abu guda ɗaya duk wata addu'a da kaji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin ta mun gane wannan kuma yana yawan yin wannan abin ya ce ma a koyar da ƙananan yara a koyar da manya to ba ƙaramin alkhairi ba ne ya zo a cikin sahihul bukhari lafin hadisi da dubu biyu ɗari takwas da ashirin da biyu إمام البخاري يقول إسناد سيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات سعد ابن أبي وقاص يا كسنشينا كوير دآيانسا waɗannan kalmomi na wannan addu'ar, kama yu'allimul mu'allimul ghilmanin kitaba yadda ka san malami yana koyar da yara rubutu, a ya fi komi wahala ko? Malamin yana koyar da yara rubutu, kaga ya jagwalgwala, ya gyara mishi, ya kama hannun shi ce ga yadda za ka rubuta, to saboda muhimmancin wannan addu'ar. yaga sa'ad yana koyar da yara wannan addu'ar kamar yadda malami ke koyar da ɗalibansa koyar rubutu wa yaqulu sa'ad yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yata'awwazu minhunna dubura as-salat yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana neman tsarin Allah da waɗannan kalmomi a bayan kowace sallah ta farilla سني اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر كما أنا فتا من قال من wannan kenan to wannan kenan jama'a don haka wannan hadisi jama'a hadisi ne ingantacce al-Imam Bukhari ya fitar da shi a ma wurare daban-daban a wurare masu yawa kware da gaske jama'a mun gane wannan to idan jama'a ya tabbata haka to kamata ya yi wani abu guda ya zama cewa mu kanmu mun haddace me waɗannan addu'o'i abu na farko ke na biyu fa na'am yawwa mu koyar da iyalanmu mu koyar da iyalanmu Allah ta'ala ya bani jagora domin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baya koyar da duk wani abu sai wani mai dimbin alkhairi an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi ma'alli shahid jama'a bayan kowace sallan farilla kana buƙatar kai wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn Allah ina neman tsarinka daga ragwanci mun sha bayani akan ragwanci ko shine rowan jiki mutum abu ya dinga masa kwarjini yadda ba zai iya aiwatar da wannan abin kamar yadda ya dace da shi ba an gane ai al'allama ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa miftahu jari sa'ada an gane yayi bayani mai yawa akan wannan cewa yadda mutum yake yin rowan kuɗi yadda Allah zai rubuta mishi zunubi haka kuma idan ya yi rowan jikinsa wajen ya yi wani aiki na alkhairi tukuru wanda zai zama mai amfani a gare shi da iyalansa haka ne shi ma ke laifi a wurin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah daga ragwanci haka nan ruwa ruwa masifa ce ruwa bala'i ce sharri ce ga wanda ya yi ta da kuma wanda aka yi wa saboda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina muku horo na hore ku da me da yin ruwa ma'ana ina ina muka shaidi da yin ruwa domin na daga cikin abin da ya halakar da al'ummar da suka zo gabanin ku shine ruwa suna yin ruwan abin da Allah ta'ala ya ba su da dukiya su hana mutane wannan abin sai yasa su ma talakawan da ke karkashin su yasa suna ha'intar su wajen cin dukiyar su ta hanyar barna su sun yi ruwa sun hana su kuma wadanda sun yi mai sun yi ha'inci don haka dukkan su kowa sai ya halaka da wanda ya ruwan da wanda aka yi wa Allah ka tsare mu sannan wa a'udhu bika min an uradda ila arzil umr Allah ina neman tsarin ka kada in koma mafi kaskancin yanayi na rayuwa jama'a wannan musiba ce bala'i a wayi gari yau a ce kai din nan girma ya kama ka ga yawan shekaru ga ciwo ga nauyi na iyali kaga abubuwa da yawa ko ko kuwa sannan kana neman tsarin Allah wa a'udhu bika min fitnatid dunya ina neman tsarin Allah daga fitnatid duniya fitintunin duniya jama'a suna da yawa ko ba su da shi suna da shi jama'a a tunan duniya idan Allah ya tsare kamar nan fitattun da kake gani ana kashe-kashe ana sace-sace ana abubuwa iri-iri na sabo Allah sai ya tsare ka ya kare ka duk harin da za a kawo sai Allah ya kare ka saboda ka nemi tsarin Allah daga fitinar duniya gaba daya ba kaga nan ba keɓance wani abu kwaya daya ba duk abin da zai tayar maka da hankali duk abin da zai sa ka shiga halin ha'ula'i dukkanin wani abin da zai zama ya yana maka barazana a rayuwarka to kana neman tsarin Allah daga wannan jama'a mun gane wannan arzai umur galibi ba sai mutum ya kai shekarun tsufa ba mun gani arzai umur yana iya kasancewa da mutum a shekarun ƙuruciya yanzu mutumin da lakab bayansa ta sami matsala yaya ya koma arzai umur ko eh kaga ba zai iya komai ba sai dai a tada sai dai a kwantar sai dai a dan bashi abinci bakin ma da ya iya motsa wani amma sai dai a ta bashi dan kunu kunu ko wani abinci ne sai an dama tukuna sannan a ce ba za a tura mishi da kakaki a dinga turawa yana wucewa cikin kawai saboda kad dai shi dai bai mutu kuma bai rayu ba to kana neman tsarin Allah daga wannan yanzu mutumin da ya karye gida hudu ko gida biyar ko aka guntala kafansa da hannunsa a saɓani misali ba hanyar dama ba kafan hagu to sai ka tada ma tafiya za a yi ta mun gane wannan sai ka tada cewa yau an wayi gari ko ba shi da hannaye gaba ɗaya ko ba hannaye ba kafafuwa kaga shi ma arzal umur ne wannan a wayi gari ba ka iya wa kanka komai komai sai dai a ka zama nauyi akan mutane ila ma masu jinyanka su dinga fatan ina ma ina ma ko ina ma lokaci ya yi su zuhuta tunda dai ba yadda za a yi kuma haka za ka dinga ganin abubuwa na wulakanci mana haka za a ɗauko ka a zo a jirge ka a ajiye ka kowa tafi harkokinsa in ba ta abanin za ka yi fitsari in za ka yi kashi sai an zo kuma a ta tsaki ma yalla me yasa kai baka abin nan me yasa baka kira mutane ba shi kenan ka dinga dama wuri Allah kai mana tsari وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر Allah ka samu dace ko mutum kawai yana mai hankalinsa ya kuma mahaukaci shi ma arral umr ne wannan ko kaga mutum yana yawa abola yana ɗiba abinci yana ci Allahu akbar al'amari ya lalace ko sannan daga ciki yana daga ciki malam a wayi gari malam arral umr ya zama duk wani abu da kake shi ne lafiya a jinka ya taɓa ko ya lalace. Idan ma Allah ya taɓa minkum man yi tawaffa daga cikinku akwai wanda ke mutuwa kafin lokacin tsufa. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama ba'da ilmi shay'a. Akwai da tsufa ya zo shine mutum sai ya manta duk abin da ya sani a da. Mutum sai zama kamar ƙaramin yaro. wani tsufa ya kama shi mara duk inda ya je kawai sai ya faɓa wandansa kawai sai ya tsaya ya fitsari a cikin mutane yara na gani manya na gani ko baya jin komai in gana ma ya so fitsarinsa ma a wando kallon mutane kawai sai ya ƙirƙira dariya haka al'amari ya zama wani iri to annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsarin allah da wannan sannan sai kuma na ƙarshe su ne azaba kabari azaba kabari abubuwa guda nawa ne Na'am, abubuwa guda uku, ko abu na farko shi ne ƙuncin makwancin da za ka kwanta ɗin. Ka ga zuwa zai a rufe ka, ga zufa, ga kaza, ba fanka, ba, ba, ba, ba window, ko ba komai. Na biyu, tashin hankalin kabari shi ne kafin ma mala'ikunsu zo su yi maganan tambayar ka, kabarin sai ya matse ka. ya yi maka matsa mai ƙarfin gaske ya yi mai kirari cewa to nan fa in ka zo mu ba mu da alheri ban da sharri in ka ga wani alheri kayan ka zo in ka ga wani sharri ma da kayan ka zo to wannan mummunan matsa da kabari zai wa mutum kowa sai ya shafi wannan النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نجيكم الله يشفعلكم Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda akwai wani mutum da zai tsira daga matsan kabari to da Sa'ad bin Mu'adh amma shi ma sai da kabari ya matse shi iya matsa Allah ka tsare mu ga kuma tambayin suwa tambayin mala'iku za su su take ka su tambaye ka yaya ka gudanar da rayuwarka me kai a duniya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma ilmuka ko wa ma amaluka tambayoyi ne guda hudu idan ka iya sanye su a karamaka Allah shikenan insha Allah ka tsira shi da duniya duk ga kowa iya amma a can kam yusabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنك ترم لك عذاب القبر الرابع والسبعون الدعاء كسب عند هدو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي wannan addu'ar al'imam al-bukhari ya fitar da ce a cikin sahih al-bukhari da ainihin sauran malaman hadisi wannan hadisi an rawaito shi daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara mashi yadda abu musa al-ash'ari ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yad'u bi hadha ad-du'a manzon Allah ya kasance yana roƙon Allah da waɗannan addu'o'i. An gane wannan? Jama'a abin da ya sa kan karanto mana hadisan nan mu gane. Duk wani abu da ka ji shi daga manzon Allah wannan abin tauƙifi ne daga Allah. Me ma'anar tauƙifi? Umarni ne daga Allah cewa ya ringa yin wannan addu'ar kuma ya karantar da al'ummarsa. Mun fahimta? In dai ya zama النبي صلى الله عليه وسلم لكنسا وأن الله يتي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر تو من غانا wannan sai mu gane ashe mu ne ake son a karantar da mu waɗannan addu'o'i dan mu laifin yayi yawa la shakka kurakuran mu sun yawa la shakka abubuwa iri iri game da mu sun yawa ta kware da gaske Allah ta'ala ka gafarta mana wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi sannan yana cikin al-Adab al-Mufrad sannan yana cikin Sahih Ibn Hibban sannan Imam al-Hakim da Imam Ahmad duka sun fitar da wannan hadisi haka nan Imam al-Bayhaqi ya fitar da shi a cikin al-Asma'u wa Sifat haka nan al-Imam al-Tabarani a cikin Mujma' al-Awsat an gani imam al-baghawi a cikin sharh sunna bi yaftar da wannan hadisi kaga hadisi ne wanda muttafaqun ala sihhatihi malamai sun yi ittifaqi cewa hadisi ne wanda ke ingantacce to me kake cewa wannan addu'a Allahumma ighfir li khati'ati ya Allah ka gafarta min dukkanin zunubaina sune khati'ati akwai al-khata'u akwai al-khati'ah haka ne yawwa ina son jina ne akwai abin da tawaffala wannan karanta a baya ko na qur'ani ko wanda ke cewa khati'ati yawmiddin a wani wani sura ce mhm nanni nan shu'ara ko yawwa a'a والذي أطمع أن يغفر لي أقلي شعري والذي أطمع ألا شيني واندرك قلي أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين جدافة من دكا من ذنوبين أرانا الحسابي أنقاني خطأ شيني أبن دكيسا كسكري ولا بك سما شي كنسا أبن كسكري بني an gane wannan ai ko kuma a ka sani din amma dai baka yi da nufi ba shine mene kuskure shi kuma laifi shine abin da kake iya yi ka aiwatar da shi bisa ga jahilci ka sani din amma sai wannan ran naka al'amaratu bil su'i ta rinjaye ka aikata wannan aiki an gani don haka kana buƙatar ka dinga roƙon Allah ya gafarta maka an gane wannan yawwa to wannan shine ainihin wato abinda wannan addu'a ke karantar da mu Allahumma ghfirli khati'ati ya Allah ka gafarta min zunubaina duka wa jahli da zuzurutun jahilci na ai wani kace mishi jahili ai shikenan kuma ko gaba jikoki ya Allah ka gafarta min dukkanin zunubaina ƙananansu da manyansu wa jahali da kuma dukkanin jahilcin da na yi wa kaina ne an gani dukkanin wani aljahalu yana ɗaukar ma'anar kuma mene wauta da dukkanin abin da na aiwatar da shi bisa ga wauta an gani da ƙetare iyaka na wuce iyaka abin da ba ni da ainihin wato ba ni da masaniya a kai sai daga baya sai in farga wa israfi fi amri ya Allah ka gafarta min dukkanin abin da na aikata na wuce iyaka ka ce min ga iyaka inda zan tsaya sai in wuce iyaka to ya Allah shi ne wa israfi fi amri da ƙetare iyaka da ne a cikin al'amarina wa ma anta a'lau bihi minni da kuma duk abin da ya Allah kai ne ka san da wannan abin daga gare ni jama'a mun gane kai ne kaɗai ya Allah ka san da wannan abin daga gare ni ma'ana kayi laifin ma amma baka san kayi ba ma amma Allah ya san kayi mala'iku ko sun yi me sun rubuta don haka ya Allah da laifin da na sani da wanda ma ban sani ba kai ne ka sani kai ne ka san shi daga gare ni Allah ka yafe mu jama'a mun gane wannan sai me yawwa sannan wa haz Allahumma ighfir li hazli ya Allah ka gafarta min dukkanin ainihin wato alhazl dukkanin wani laifi da na aikata bisa kuskure ko na gatsai wanda na aikata an gani cikin baki ka faɗi maganar da bata dace ba mun gane wannan yawwa sannan wa jiddi da dukkanin zunubin da na aikata wanda shi ma ɗin na nufaci aikatawa alhali kuma wannan abin laifi ne ya Allah ka ga yafe min ka gafarta mu wa khata'i ya Allah duk kuskuren da nayi abin da nake ta bisa kuskure sai kare ka ce kash ashe wannan abin ma kuskure ne to Allah ka yafe min ka gafarta mu wa amdi ya Allah abin da nayi bisa ga ganganci ina sane amma na aikata wannan abin shi ma Allah ka yafe min ka gafarta mu wa kullu zalika indi dukkanin waɗannan abubuwan gaba ɗayan su ranka ta kaf ya Allah daga gare ni suke don haka gafarta mu jama'a mun gane wannan addu'a ce mai matuƙar muhimmanci jama'a mu rike ta kwarai Allah ta'ala ya dace da mu الخامس والسبعون اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم wannan addu'a tana cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da ita a imam muslim shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabut taubat wal istighfar an gani tayyib wannan addu'a daga wa ta fito daga masoyin manzon Allah shine as-siddiq al-akbar Allah ya kara mishi yadda wata rana sai na abubakar Allah ya ƙara mishi yadda ya ce ya rasulallah ya manzon Allah allimni du'a'an ad'u biha bihi fi salati wa fi baiti ya manzon Allah koyar da ni wata addu'a wacce zan dinga yin ta a cikin sallata da kuma gidana addu'a da zan dinga yi a sallah da kuma wacce zan dinga yi a gida sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi kulli ka ce kaga dan gatan manzon Allah ko shi baki da baki manzon Allah ya koyar da shi to ku ji addu'ar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah ni dinnan na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah babu mai gafarta zunubai sai kai faghfir li ka gafarta min maghfiratan min indika da wani irin gafara mai girma daga gare ka shi yasa ya zo na kira malamai suka ce nukira litta'zim an sanya shi zama nikira ne saboda a girmama maka gafaran Allah tana da girman gaske to ya Allah ka gafarta min da wata irin katafariyan gafara daga gare ka kun gani sannan warhamni Allah ka ji kaina Allah ka tausaya min إنك أنت الغفور الرحيم للي كيني مي يافرة كما كيني مي جنكي الله أكبر wannan addu'a jama'a kamar yadda muka sha bayyanawa a baya da wasu addu'o'i irin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya koyar da mutum addu'a sai wacce ta fi amfani mun gane wannan ku kalla Abubakar Siddiq da Allah dan aljanna ne kuma na aljanna bai dan aljanna ne garanti manzo Allah ya ce wane ne ya zarce Abubakar ne ce bude mishi kuba ka mishi bishara da gidan aljanna dan aljanna ne amma Abubakari bai ce kai amma mun yin aljanna wani wani wani gafara zamu nima auren Allah kai gafara nan in ka ce Allah ya gafarta maka sai ce a lahmi ne lahmi ne ka ji wannan da Allah wai wai wani ke cewa Allah ya ji kaina ka duba irin wannan abu to ga wannan jahilci kenan wannan karancin fahimtar addini kenan an gane wannan abubakar dan aljanna ne shi ma ya san shi dan aljanna ne tunda har manzon Allah ya faɗa kuma shi as-siddiq ne ko yawwa bai gaka ta manzon Allah ne manzon Allah ta bada wani labari yace wata rana wata saniya tana cikin tafiya a cikin bazu Isra'il kawai ya daura mata kaya tana cikin tafiya tinkis tinkis yana dukanta ya hau saman saniya kuma ta ce masa saniya ta wayo ta ce kai tsakani da Allah fa ni ba a halice ni fa dan haka ba ba halice ni dan dauki kaya dan kuma a hauli ba ni an halice ni kawai dan in ja garma in yi noma yawwa da kuma sauran kaga ba zai faɗi cewa yanka shi aiko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni nayi imani da haka kuma Abubakar da Umar ma sun yadda ba sa wurin sai sai ya ce mishi ka roƙa ya Allah da haƙƙin wani da wani ya Allah da darajan wani da wani ai manzo Allah yana wurin ku amma manzo Allah bai ce mishi ka roki Allah da daraja ta in ce Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina zulman kafira zalunci mai yawa ka gani ashe Allah ana roƙon shi ne kai tsaye ba tare da wani dan tsakiya ko shabaki ba wala yaghfiru dhunuba illa anta ka aje kowa in nace kowa ina nufin kowa eh ka roki Allah shi kadai an gane wannan yawa bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula duk waɗannan ababe jama'a ka roki Allah da su kuma jama'a wannan addu'a tana da muhimmanci ya zama kana yawan yin ta musamman a sujada an gane wannan kan manta da wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya aikata wani zunubi sai ya roki Allah ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya gama addu'ar sai Allah ya ce o kaga bawa na ya aikata laifi ya san yana da wani ubangiji wanda shi ne kaɗai ta iya gafarta laifi ya nemi gafara ta to ya je na gafarta mishi jama'a mun gane wannan so addu'a ce mai muhimmanci mu yi wannan mu koye ta mu dinga yawan yin ta a sujada jama'a jama'a addu'o'in nan ba sun ci a ce ka dinga zama kana kana ta karan su yadda ka san kana karanta suran alqur'ani dan ba mu da shakka daga manzon Allah suke duk wata bankawara duk wani shirme duk wani littafin za ka zubo maka wasu addu'o'i ga su nan wanda baka ba san waye yayi ba eh an wani an wani a an rasulillah mun gane wannan ai a me me me shirini ya ce yace zaru kullu qawlin inda ƙauli Muhammadi ka bar duk wata magana aka ce manzon Allah ya ce ka aje na kowa ka ɗauki na manzon Allah mawaƙi ma da ya ci wuya ya gama zagaye zagaye sai ce ya tsaya gaba ya tsaya ga annabi Muhammad duk wanda ke son neman tsira ya tsira a duniya da lahira ya tsaya gaba ga annabi Muhammad da abin da ya zo da shi da umarninsa da haninsa Allah muna roƙonka ka ci gaba da tabbatar da mu akan wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama السادسة والسبعون الدعاء سبعين شدة اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون الله أكبر wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi haka nan da yawa daga cikin malamai sun fitar da shi daga cikin kamar Imam an-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra shi ma ya fitar da wannan hadisi da kuma littafin sa mai suna al-Asma' wa Sifat haka nan Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad ɗinsa Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi wannan addu'a jama'a tana daga cikin mafi girman addu'o'i me yasa saboda akwai tawassuli da izza da buwayar Allah kuma ta kunshi tawassuli da kalmar la ilaha illa anta an gani sannan kuma da farkonta za ku ji duka tawassuli kake ga Allah ka miƙa wa Allah komai naka ashe jama'a duk wani halittar Allah baka miƙa mai komai dan ba shi da komai ba ku fahimta ba ko kun gani duk wani halittar Allah ba a yi mai ba a niƙa mai komai saboda me ba shi da komai ko bai iya yin komai mun gane wannan ai eh shi ma sai dai ce shi ma ya roƙa ma Allah to gashi mun zo Allah shi ka je kai tsaye wannan hadisi an rawaito shi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda kaga wannan na farko alil baiti na biyu kuma mai kanin manzon Allah ne ko eh dan wani da dan kani manzon Allah shine dan wa dan Abdullahi shi kuma ibnu Abdullahi dan Abbas fa da ne ga dan kanin mahaifin manzon Allah shine al-Abbas ibnu Abdul Muttalib Allah ya ƙara musu yadda baki da yace kana أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إشلال النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا شيوا جماعة إذا كجو جمع لمنكو يلي ربشي كشي كان يكي شيوا إيه آه يا كسنشي يكي شيوا تدل على الاستمرار تدل على al-istimrar tana nuna cewa abu ne wanda yana yana tana nuna occurrence shine faruwan abu lokaci bayan lokaci cin continue da abu abu ne na yau kuma zan yi gobe zan yi jibi dama baya ina yi to abu ne wanda mutum zai tai haka shi rayuwarsa to Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara mishi da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana faɗin wannan addu'a an gani yana cewa Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka da mi kauya baki daya jama'a kun ji duk wata gabarka jinka da ganinka da dukiyanka da ƴaƴanka da duk abin da Allah ya baka ka mi kauya gare su zuwa ga Allah wa duka amantu ya Allah da kai imani wa alayka tawakkaltu Allah gare ka nake dogaro ban dogaro da kowa don ba mai komai sai kai an gane wannan ƙa'ida ke na jama'a in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum in Allah ya ba ku rinjaye da nasara ba wanda ya sai rinjaye ku wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di in Allah ya tabar da ku karsa mataimaki wane ne zai iya taimakon ku bayan Allah wa'ada Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ya kamata mumine su yi mai su dogaro su dogara annabi Musa alaihi salam ne ce mutanen sa aha yawwa in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin ya ku mutane na in dai kun kasance kun yi imani da Allah to ku dogara gare shi kawai in dai kun kasance mu'mini fa qalu ala Allah tawakkalna suka ce ya a lalle mu dinnan mun dogara ga Allah mun gane wannan annabi yaqub alaihi salam ya ce wa ƴaƴan shi kada ku shiga ta kofa daya ku shiga ta kofofin mabanta yace amma ba zan iya amfanar da ku wani abu daga Allah ba abinda Allah ya kaddara zai same ku fa sai ya faru ina fata an gane wannan yawwa sai ce menene sai ce alallahi tawakkal daga Allah muka yi muka dogara yace inil hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu yace ga Allah na dogara wa alayhi falyatawakkalul mutawakkiluna kuma ga Allah ya kamata masu dogaro su yi su dogara an fahimta yana da muhimmanci jama'a ka san muhimmancin dogaro ga Allah wallahi jama'a dogaro ga Allah maganin wayo Allah dogaro ga Allah maganin me maganin wayo Allah duk wani wayo Allah ba za ka ji ka da shi ba saboda ka dogara gaba kullun yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kun ji wannan qur'ani ne ko Allah ya ce wa annabi Muhammad ka ce da su ba wani abu da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana cewa zai same mu ko kuma shine wa shine majibincin lamarinmu don haka ga Allah ya kamata masu imani su dogara domin kana cewa Allah wa alayka tawakkaltu Allah gare ka kadai nake dogaro wa ilayka anabtu gare ka nake mai da al'amura na gaba daya Allah an gani wa bika khasamtu sana ya Allah gare ka nake rigima duk wata rigima da za a ɗebo jama'a to Allah ne kawai zai iya tsayawa annan nufin addinin Allah kaɗai zai iya tsayawa in yi me a yi jayayya da ni a kansa kuma mai da martani a kansa shi ne wa bika khasamtu ya Allah gare ka nake nake ba da kariya ga addininka nake ba da kariya in yaƙi maƙiyanka da hujjoji da bayani da takobi da harshe na duk abin da nake da shi ya Allah ga addininka gare ka nake duk wani rigima ba za a ganni ba sai an taɓa addinin Allah amma rigiman yau da gobe a gari ba ba wanda zai yi rigima da shi amma akan addinin Allah da tsare addinin Allah da yada addinin Allah da kira zuwa ga Allah sai yayi me dan Allah ku je zuwa kananan yaran nan suna dauka hankali na wallahi jama'a mun gane wannan ku bari in sun kai lokacin girma sun kai lokacin hankali sai a fara zuwa da su Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan don haka wa bika khasamtu ya Allah gare ka nake jayayya nake ba da kariya nake yin yaƙi don yaɗa kalmarka Allahumma inni a'udhu bi izzatik ya Allah ina neman tsari da buwayarka kaga da izzar Allah kake neman kake neman tsari ya Allah ina neman tsarin ka da buwayarka nan kuma kaga tawassuli da me sifa daga sifan Allah sifan Allah mai girma an gane wannan wanda an ciro ta daga sunansa mene al-azizu an gani yawwa galibi kalmar izza ana faɗinta tana da ma'anoni guda uku na farkonsu shine akwai izzatul quwwati wal qudra izza ta ƙarfi da kuma ƙarfin gudanarwa ɗaya kenan ko akwai kuma izzatul imtina buwaya ta iya hana abu kuma ya hannu yanzu Allah ga dama ce duniyar nan iska ta tsaya gaba ɗaya ka ta ƙara motsa za ta ƙara motsa ba zai motsa ba shine izzatul imtina shi yasa ku kalli ayat da ta zo a cikin suratu fatir me Allah yake ma yaftahi Allah lin-nas min rahmatin fala musika laha duk abin da Allah ya buɗe wa mutane na wata rahama da jin kai ba wanda ya sai rike wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike yace al'umma ba su samu fala mursila lahu min ba'di ba wanda ya isa ya saki wannan abin wani wani maballantana wani ya samu sai Allah ya ce me wa huwa al-aziz kaga anan shine mabuwayi wace irin buwaya ce wannan ta bayarwa da me da hanawa in Allah ya hana ba wanda ya sai ya kwace ya baka wa huwa al-aziz shine mabuwayi kuma al-hakim wanda yake mai hikima to kana cewa Allahumma inni a'udhu bi 'izzatik Allah ina neman tsari da buwayarka da ƙarfinka ya Allah la ilaha illa ant oke sai na ƙarshe ko akwai izzatul qahri wal ghalaba akwai izza buwaya ta rinjaye da kuma nasara kan komai Allah shi ne mai nasara kan komai ko in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di an gane wannan to ubangiji subhanahu wata'ala ke da izza cikakkiya anan sai kake neman tsarin sai kake neman me kake neman ainihin wato tsarin Allah da buwayarsa da kuma izzarsa an gani sai kuma ka ƙara ka ce mene La ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai an tubilla ni ya Allah ina neman tsarinka kada ka batar da ni gabarin hanya madaidaiciya ka batar da ni bayan ina kan tafarki shirya ka zamar da kafata bayan da ina kan daidai ya Allah ina roƙonka da izzarka da buwayarka kai ne guda ɗaya babu abin bauta bisa cancanta sai kai kaga nan tawassuli da kamala ta sifar Allah subhanahu wata'ala wajen neman tsarin Allah daga bata an tudillani Allah kar ka batar da ni antal hayyul ladhi la yamut Allah kai ne rayayyen da baya mutuwa eh Allah shi ne rayayyen da mutuwa bata ma san inda yake ba ina nufin wajen ta karar da shi an gani amma duk wani mai rai sai ya ɗanɗani mai mutuwa domin har ƙarfe na mutuwa ko eh siminti ma na mutuwa ƙofa ma na mutuwa in kana ganin wani shi ƙarfe ne zai zo ya ragargaje ya zagwanye a neme shi ma a rasa injini ne zai ruguje an gane wannan gari komai na mutuwa kai ne rayen da baka mutuwa ya Allah wal insu wal jinnu yamutuna amma aljannu da mutane duk suna mutuwa da jama'a kun ji aljannu na mutuwa to ne sai a an ce aljannu ba sa mutuwa to manzo Allah ce suna mutuwa ko wal jinn wal insu yamutuna aljannu da mutane duk suna mutuwa kawai ne su suna yin tsawon rai fiye da namu mu mutane jinsin mutane suna yin tsawon rai aljannu sai shekaru ɗari biyar dubu ɗaya a duniya abin shi an gani ko su ma suna tsufa su tukurkushe malam har suna da wani bursuna inda ake zuwa ake watsar da wani wanda ya tsufa ba shi da amfani sai a wurgar da shi a wannan wurin kaman kaman wani prison ne ko wani abin da yan tura suke yi eh kasan shi ba ture shi ba ruwansa sai je kai su gidan rainon marayu sai dinga kawo kuɗi ana ba su abinci shi kenan shi ya huta ba shi ba su ba za su ƙara ganin sa ba wannan dalilin ya sa wata tsohuwa ta musulunta a ina a ingila an gani tsohuwa ce aka wayi gari ɗanta ya watsar da ita ya zo ya gina mata ɗan gidanta ya ɗauka mata mai aiki yana biyan su duk wata kawai shi ba ruwan shi da ita ba ma ya zuwa shi wannan mutumin kasar indiya ne musulmi lokacin watan azumi da lokacin sallah su kai mata ziyara su dafa abinci su kai mata gidanta suna zuwa suna gaishe ta take musu wai ko me yasa kuke mun wannan abin ta ce ai mu addini musulunci muke yi musulunci kuma ya ce a girmama wanda yake mai yawan shekaru ta ce wani addini ne wannan suka karanta mata kawai ta musulunta ta ce duk addinin da zai sa a kyautata wa tsoho bayan ya tsufa a yi mishi wannan irin alheran to babu shakka shi ne addinin yi wallahi malam ko da dan ya dawo sai ya samu ta musulunta kawai abinta tana sallah tana komai sun koyi da sun mai da ta kawai gari tana makociyar su ci kusan kullum sai an shigo an duba ta an gaishe ta yara su je gidanta su yi wasa da sauran sana suna ɗebe mata kewa kaga musulunci kenan an gane wannan don haka aljannu da mutane dukkanin suna mutuwa shi ko Allah baya mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut kullu shay'in halikun illa wajha jama'a wannan addu'ar a cikin ta ta tattaro wasu abubuwa masu muhimmanci kwarai irin nau'in tawassuli da kamun kafa da ake zuwa ga Allah da izzarsa da buwayansa da kaɗaita shi da bauta da dukkanin ayyuka na kwarai waɗanda za su sa Allah ta'ala ya wa mutum abin da ya roƙa kaga ce Allahumma laka aslamtu ka gani tawassuli da mene imani da kai da miƙa wuya ga Allah wa bika amantu da mun ce ana tawassuli da mene imani wa bika amantu wa alayka tawakkaltu dogaro da kai ga Allah an gani sannan gashi ta faɗa kai tsaye wa bika khasamtu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu kaga duk waɗannan yana nuna maka muhimmancin ka dinga yin irin waɗannan addu'o'i jama'a sai kai ma Allah bambadanci da yabo da kalmomi masu kyawu sannan sai ka shimfiɗa abin da kake nema a wurin Allah kaga addu'an ko sai ta ƙare da cewa antal hayyul ladhi la yamut wal jinn wal insu yamutun Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya karba mana as-sabi'a wa sab'un ko addu'a ta 77 اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والغنيمة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة
والنجاة من النار والنجاة من النار وأن حديثي إمام الحاكم يفتد شيء أكين المستدرك إمام الذهبي يا ذاك الشوري إن تولى حديثي هكذا الإمام النووي يفتد شيء أكين لتفن الأذكار هكذا عبد القادر الناقوط يا تبتد وأن شو حديثي حسن أنقاني Allah ta'ala ya samu dace wasu da daga cikin malamai sun yi maganganu game da wannan riwaya din wanda dai a ƙarshe suna ainihin wato tabbatar da cewa riwaya ce hakan daga abdullahi da mas'udin Allah ya ƙara mishi da yake cewa kana du'a'u rasulillah sallallahu alaihi wa sallam addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kasance wannan addu'a an gani اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك يا الله إنا روقنك dukkanin abin da zai wajabtar min da samun jin kanka duk abin da zai tabbatar min da samun jin kai gare ka Allah ina roƙonka da shi wa azaim maghfiratik ya Allah ina roƙonka duk abin da zan kudirce a raina wanda zan gudanar da shi wanda zai sa in samu gafararka was salamata min kulli ismi ya Allah ina roƙonka dukkanin abin da zai zama ya kubutar da ni daga aikata dukkanin zunubi wal ghanimata min kulli birri ya Allah ina roƙonka ka bani nasara ka bani cin riba akan dukkanin wani da'a wani aikin biyayya da na maka ya Allah an gane wannan sannan wal fawza bil jannati Allah ka bani daman samun rabauta da gidan aljanna wan najata minan nar da kuma samun kubuta daga azabar wuta wannan kaga addu'a ce muhimmanci kwarai jama'a haddace wannan addu'a ka yawaita yin ta Allah ta'ala ya samu dace الثامنة والسبعون الدعاء سبعين بتقوس اللهم اجعل أوسع رزقي اللهم اجعل أوسع رزقك
اللهم اجعل رحمتك علي علي عند كبر سني عند كبر السن وانقطاع عمري والقضاء عمري اللهم اجعل أوسع رزقك علي اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني عند كبر السن وانقضاء عمري والقضاء عمري
daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yad'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana addu'a yana roƙon Allah yana cewa Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya ya Allah ka sanya yalwan arzikinka gare ni inda kibari sinni lokacin sa lokacin kaiwa yawan shekaruna lokacin da girma ya same ni shekaruna suka ja Allah ka sa mafi yalwan arzikinka ya zama a tare da ni a wannan lokaci wan qitba'i umri da lokacin yankewar rayuwata ka san ka rayu kana mawadaci amma ƙarshen rayuwa ya kafarta ko kuwa eh dan kadal kaf kadal faqru an yakuna kufran iris ya rage talauci ya zama kafirci kuma na sha buga muku misalin wannan ɗan kasuwan ku wanda ya zo ya aje mutane ya sallah asar kawai kan an jima kawai sai ya bol da butan kawai ya buga ta da kafin shi ba za a yi sallan ba kai kuma shagonsa a shi wani ɗan kasuwa ya gan shi sai ya je tara sauran ɗan kasuwa ya samu karayen arziki aka ce to alhaji ka shiga wani hali kunji kunji aka ɗan tara masa ɗan wani abu aka bashi a take wurin ana bashi kuɗin aka ce to ga wannan da Allah za ku mu ɗan zauna mu ga abin da za mu ɗan yi a ɗan samu a ɗan baka jari za ka ɗan farfaɗo da shagonka sai godiya a lokacin ana zaunawa shi kai mun fai sallah asar ba ba wanda ke shi kai sallah a to mun fai asar ba sai ya dauki buta ya ɗebo ruwa ya alula ya shiga masallaci ya sallah an gani Allah ya mana ka tarin afiyar kiyar eh shine sai ka manzon Allah yana addu'a ina cewa ya Allah ka sanya yalwan arziki na a lokacin kaiwa makura wajen girma na an gani sannan me wanka ya umri da lokacin yankewar rayuwa ta lokacin mutuwa da ma'ana kana roƙon Allah ne ya saka mutu a cikin wadata wannan hadisi al-Imam al-Hakim ya fitar da shi yana cikin sahihul jami' da kuma silsilar ahadith sahiha lamba ta 1539 yamma mun gane wannan ko eh hadisi ne wanda yake ainihin wato ingantacce zaka jama'a yana da muhimmanci wannan addu'ar ya zama mutum ya rike ta da kyau me yasa me yasa kun shiru eh saboda neman tsarin Allah daga talauci malam eh saboda tsakani ga Allah idan aka waye gari mutum ya tsinci kansa a wannan yanayi to akwai matsala akwai matsala ka tsufa da wadatanka za ga ƴaƴan ma da kashi a zuwa mun kaza da gudu za ga azuwa na yi amma malam baka da ko sisi malam kana fama da talauci in dai yaranka ba wasu tarbiyya bane na addini shi ka jama'a addini shine komai wanda ya rasa addini ya rasa komai wanda ya samu komai ba addini shi kuma ya rasa komai za mun gane wannan shi ne hasararre wannan khasirar duniya wal akhirah saboda zai dinga hawa tun da gangara inda bai sani ba yanzu wani yana nan da arzikinsa da komai amma mahaifinsa kullum sai ya fita ya jefa kare kuma wallahi zai iya ɗaukewa mahaifin nan duka shi da sha da komai da sutura da mahaifiyarsa ba tare da ya ƙara neman komai ba to irin wanda ne sai ka dinga takaici ga ɗanka wannan ma takaicin da ka ji ɗanka sai ya kashe ka da gani sai ciwon zuciya sai hawan jini ka ji an ce ai koda ta harbu ai hanta ya ya ta kumbura zuciyarsa ta kumbura yawanci abin da ke ba mara shi ke yanzu damuwa ciwon damuwa wani din ne ya zauna ka jina mutum to ƴaƴan yanzu dai Allah dai Allah wajen ransu ba kana da ka zaba ya ce yadda da ya sha'ani kawai ‘ya'yan yanzu, ‘ya'yan yanzu, ai mahaifinka da mahaifiyarka sun gama maka komai sun suka haife ka, kai kai suka haife su, ka isa, na rantse maka da Allah babu abin da za a ka biya su, baka isa ka biya mahaifinka ba, baka isa ka biya mahaifiyarka ba, don su sun yi maka a lokacin da ba mai maka, sun kula da kai a lokacin da ba mai kulawa da kai. mahaifin kaka zai ɗauki wannan gatarin da wannan fatanyar da wannan kayan sana'an aka yana yawo ƙauye-ƙauye kwararo-kwararo mahaifiyarka ta ɗauki cikin a cikinta shi kuma ya ɗauka a ƙwaƙwalwarsa kullum tunaninsa me zai je ya nemo ya kawo a ci a sha don a samu ka haɓaka a cikin cikin nata an haihun yana tunani ya za a nemo abin da za a ci a sha ya zai nemo abin da za a maka hakika a yanka maka rago saboda ka samu kyakkyawan rayuwa ne kyakkyawan tashi duk yadda zai yi inganta maka rayuwa yayi amma kai yau ka kai lokacin zaka taimaka masa wani wani ba shi da tashi hankali irin mai ce zo mu ji zo mu ji gobe za mu tafi gona wallahi tallahi sai ya kwana ya yiri yana kunci shi ba ba kawai ina da wani gem da zai muna ma da mashi a wuri kaza kawai an gane wannan ai eh duk wannan abin ya da sai mu lokacin muna da kuruciya ta ji an ce to sai ka fito da yamma za ka za ka tafi za ka tafi ni ce to je ga takalma nan zo mu tafi yammaci gona lai malam haka za mu aje takalma nan mu tafi muna can muna ta kunkuni a ranmu to za ka yi mun dai biyayya ko mun je mun yi aikin amma dai ba a daɗin rai ba saboda kuruciya yanzu cewa muke ina ma ina ma da yana raye ya ce mana je kai kaza mu sauri mu je mu ba haka bane ba kuruciyan ya wuce hankali ya zo alhamdulillah an raba da su lafiya suna farin ciki muna farin ciki to shi ne ake cewa Allah ya raba lafiya ko wai kai mahaifin kai ne ake da an ce maka amma Allah ya raba ku lafiya ka ji ba Allahu akbar wato shi ya kai lokacin tsufa ana sa a tallabawa dai a tallabawa shi kuma ba lallaba ka yi ba ba lallaba ka yi ba jin daɗi ya dinga shin faɗa maka a baka kaza ya maka ɗinki ya maka wannan ya maka wancan ba lallaba aka yi ba Allah ka bani zuciya ta iyayen mu da jama'a ku ji wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh eh na'am eh to ai ka san ka san da yawa tarbiya ce ba mai mu muna barin shirkin rani kyauta taimako koya wa yaro ake tun yana ƙarami in ka bari ya girma da ra'ayinsa da abin da ya ga ana yi a unguwa da layi kuma ba ka kamo hannunsa ka kawo shi wajen karatu inda zai koyi tarbiyya to kai ma sai ya ɗanɗana maka wannan bala'in ka nan Allah ta ka ya fahimce ni shi namiji dole ne sai ya samu wannan tarbiyyar in za ka je unguwa da shi gidan wasu ‘ya'yansu ko wani kan sai ka je ka ɗan ka ba shi naira goma ka ce sai su in ya je ya kai tsaraba gida yanzu kana koya mishi menene kyauta hatta sadaka a masallaci sai ka ɗauki wani abu ka bashi ka ce je ka bada sadaka wannan naka ne ka ce ganawa to zai fara ji cewa eh ashe ni ma kamata in sadaka ai kana koya mishi amma komai sai dai kai kai masallaci kai ne mai cikin kawai ka ta masallaci su ku suna nan riɗa riɗa ka basu a gida suna ta baccin su abin su wani ma ba zai farka ba sai karfe takwas ya wanke ido kawai ya kwakwafa ta kai ɗanyi ata sayi kawai ya tashi kuma abin ma ya zama jiki misali mahaifin tana masa magana ya mata tsawa ya mata tsaki kawai ya fita abin shi ya ce to wani Allah ya shirya kasan iyaye mata akwai tausayi to su kuma 'ya'ya mata galibi zaka tadda tarbiyyan uwa saboda wannan jin kan tana koya musu kyauta wance ta haihu je ki kai mata wannan atamfan wance ta yi kaza je ki bata kaza Allah sai akwai mahaifiyata ta ke wuri kaza akwai kanwa mahaifiyata ta ke wuri kaza dan hada dan hada dan mudin masara ne dan daddawa dan kaza a ba ta ne ta kai kaga ta samu tarbiyya a wurin mahaifiyarta ne shi yasa yana da wahala a tadda mace da ba ta zumunci irin wannan saboda galibi ana koyar da su a gida shi yasa in suka in kai baba ka girma sai su tausaya maka su dinga ɗebowa daga wurin mazajen su cin wani dan Allah ka taimake da kaza wallahi ba baya jin daɗi kaga bai kamata in je mishi hannu haka ba kaza da kaza shi kuma wannan kana kwana da shi a gidan kana tashi yana samun kuɗin amma wallahi naira magi ƙwaya ɗaya ba zai iya ya kawo gidan ba to ai ba koya mishi ba Allah ya kun fahimce ni yawwa kawai dai akwai mutum mai taurin kai wanda shi ko an koya mai tarbiyyar bai yi an gane wannan akwai wannan kuma dama akwai wani ba a rayuwa kamar yadda ka faɗi cewa wani ma wani ma sai shi kai kawo kaza sannan ya kawo to mutane iri biyu ne a rayuwa akwai mutumin da ya san abin da ya kamata kuma yana yi akwai mutumin da ya san ya kamata amma bai san yayi ba sai an ce yi yanzu akwai mutumin da in taimakon addini za a yi wallahi ba zai iya sai an ce shi da Allah akwai kaza da kaza a masallaci da Allah ka taimaka sannan sai bada amma a karan kansa haka kawai ya ga wai kun masallaci ya mutu generator ya samu matsala ya kawo kuɗi ce a je a gyara a ba zai ba tabi'a ce akwai mawadatun da kuma su aka suke tarbiyyar su kenan tabi'a su kenan sai an ji an ce a taimaka da kaza sannan sai ya taimaka Allah ka gyara mana kuma za mu dakata anan in Allah ya kai mu gobe sai mu dora abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda bai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka sanya alqur'ani ya cece mu a ranar alkiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ataka bi qalbin salim ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم بك آ... اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا اللهم إنا نعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل واجعل كل قضاء قضيته لنا رشدا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a akwai wata yarinya da ta fita makaranta can jiya ko an ce ba a ganta ba mufi da muhiddin tun jiya ba a ganta ba ta fita